أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نصرت المسلم تعني بها في دائرة عنايتك ونفعت المسلم ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك واربط نور تعصمني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساهرين ولبيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطاغين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na mai tarin albarka wato shirin mu na ayyuhan sani shirin da ke tattauna shirin mu da ke tattauna mawdu'ai mabambanta juna a mahanga ta addinin musulunci yau shirin mu na ayyuhan sani zai tattauna ne kan mawdu'i mai taken zakkar kono a mahanga ta addinin musulunci maudu yana farawa da kamar haka fata ga Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu ya turo mu a matsayin khalifofinsa a doron ƙasa sannan Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wannan wata ta Ramadana a matsayin mafi girman watanni inda a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa saukar da alkur'ani mai girma wannan azumin kuma Allah subhanahu wata'ala ya alakanta shi da za a fidda masa da zakka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida wa manzon sallallahu alaihi wa sallama shi ko manzon nasa ya ida wannan sako nasa lallai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yi kasa a gwiwa ba wurin ruwaito mana ababen da ke da alaka da addinin daga cikin ababen da suka ruwaito wanda yake da alaka da addinin mu akwai abin da yake da alaka da zakkar fiddakai ko zakkar kono ko ko zakatul fitri wanda Abdullahi bin Umar idan Allah ya kara tabbata a gare shi da shi da mahaifin nasa yake cewa raba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatul fitr sa'an min tamri manzo sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta mana zakka ta fidda kai wanda za a bada sa'i kwara daya na dabino koko au sa'an min sha'ir koko sa'i daya na sha'iri au ala al-abd wal hur akan da da kuma bawa akan mace da kuma ɗa namiji akan babba da kuma ƙarami in dai musulmi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wajabta masa wa amara biha an tu'addi qabla khuruj an-nas ila salat sannan kuma manzon Allah ya wajabta cewa a fitar da wannan zakka ta kono kafin fitar mutane zuwa masallaci wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito mana har ila yau abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ruwaito koko yana cewa kunna nuti kunna nutiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama sa'an min ta'am yace mun kasance muna bada muna bada zakar kono koko zakar fitakai koko zakatul fitr sa'i daya na daga abinci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koko sa'i daya na dabino koko sa'i daya na sha'ir ko ko sa'i daya na zabibu wannan hadisin shi ma bukhari da muslim sun ruwaito mana su a cikin littafin hukuncin zakafi da kai hukuncin ta wajibi ne bisa zance mafi shahara duk da wasu malamai suna ganin cewa farbun a wurin imam malik da shafi haka nan ma wurin jagorin malamai duk da su a wurin sun an ce fardu yana iya mayar makwafin wajibi in an ce wajibi yana iya mai makwafin farar duka dai aksi ne interchangeable abin nan wait ne wannan a wurin wasu malami wasu malami kuma suna ganin cewa a daya yana gaba da ɗaya ne to yanzu zakan da kai a wurin wa take wajaba kan wa da wa da wa take wajaba sai mu ce maka ya kai dan wani rake kallon mu da kuma sauraron mu zakan da kai tana wajaba akan kowane musulmi a karan kanshi ko da yanzu aka haife ka yanzu aka haife ka to zakar da kai wajiba ce a kanka amma tana wuyan mahaifinka tunda yanzu kai aka haife ka to zakar da kai tana wajaba ne akan musulmi a karan kansa haka nan wanda suka rataya a wuyansa ma'ana shi ne yake ciyar da su kamar misali kai da ke kallon kai kake ciyar da matanka kake ciyar da yaranka kake ciyar da babanka da mamanka ma'ana kake aika musu da abin abinci domin ya zamanto sun samu abin da za su yi kalashe da shi to tun da kai kake ba iyayenka abinci to yanzu wajibi ne zakar da kai kai zaka cire musu haka nan zaka cire ma yaranka da matanka duka zaka cire musu wannan zakka din haka nan ya'ya dole ne zakar da kai a cire musu haka nan bawa in kana da bawa dole ne ka fitar ma da wannan bawa naka zakkan da kai haka nan hadiminka to an ce ma za ka fitar ma da bawa balantana kadimi to kadimi ma matukar musulmi ne shi kadimin to dole za a shirye masa zakkan da kai a cikin wannan dukiya naka to to haka nan kuma shi wannan matar ita wannan matar ta haka da ita za ka fitar masa zakkan da kai ko da biloriya shi kai za ka fitar mata domin ne haƙƙinka ne ka ciyar da ita an gani ko yaranka da kake ciyar da su ko da suna da kuɗi a account ɗinsu ya kai naira dubu ɗari to ba za a ce a ciro kuɗi a kai za ka ciyar musu tunda kai ka kake waliyin su kai kake ciyar kake ciyar da su haka nan matan babanka idan ya zamanto fakiri ne to za ka cire wa babanka za ka kuma cire wa matan shi ko da ko kishiyan maman ka ne ba za ka sha tunda kishiyan mama ne ni ina ce mama na kishi musulunci ya ce a ba ruwanka matar babanka ta zama mamanka in je da girmamawa da mutuntawa kuma kana da tarbiyya sosai to menene wajibi a kanta malam ya ce malaman musulunci gaba daya an yi tufaki cewa abin da yake wajibi akan zakan da kai shine sa'i kwara daya da sa'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shine yanzu mudin nabi kwara hudu wannan karaya ga mudin nabin ga mudin nabi hawa biyu akwai wani rinjime ne haka akwai kuma wani kanana kanana haka da kaɗan ya wuce kofin sha shi wannan min za ka auna guda hudu za ka bayar guda hudun mudin nabin nan shine sa'i ɗaya kuma babban ne to shi awo ɗaya za ka yi shi kenan ka fitar da mudnabi fara hudu Allah ya ba mu ikon gyarawa ana cirewa daga dukkanin jinsin abin da mafi yawan al'umman gari suke shi kamar misali alkama sha'ir akwai sultu akwai tam akwai zabi wanda yake busasshen nono ne ake yin shi akwai shinkafa akwai dawa akwai masara ga sunan dai ababen da ka sani al'umma ko mutanen wannan garin suke ci to shi ake bayarwa sai dai shi abu hanifa yana ganin cewa idan burri ne to za a ba da rabin nike da suna rabin sa'i da idan nabi guda biyu ke lokacin wajabcinta malaman musulunci sun ce to lokacin wajarsun wannan zakar da kai din fa yaya yake to akwai yan sabanin malamai malamai sun kara wa juna ilimi kan yaya lokacin fitar da zakar da kai take kaga Abu Hanifa yana cewa tana wajaba ne daga ranar da aka ce wata ta tsaya to alfijirin ranar da wata ta tsaya kenan kafin a tafi sallar idi to ranar za ka fitar da shi sai ka bayar shi ku Imam Ahmad yake cewa a'a daga faduwar rana aka ga wata a sama sabuwar wata ke da ga shi da ba da dira ke ganin wata sai ce gobe ɗaya ga wata ɗin ko to sai ana ganin watan shawwal yanzu yace za a iya bayarwa an gani ko za a iya bayarwa imamu malik da imamu shafi su ma suna da zantuttuka irin wa'annan ko kuma makamancin wa'annan ɗin haka sannan dai sun sama ittifaqi cewa zakafi da kai ko ko zakakkono ba ta faduwa dan wai a yanzu baka sama ba sai ce ana nan ana bin ka bashi idan har ka samu lokacin da Allah subhanahu wataala ya sa ka samu sai ka biya bashi wasu malamai suka ce to menene fa'idan yin haka malamai suka ce dalilin ko ko fa'idan yin haka shine yanzu idan aka haifa mutum fa yau din aka haifi mutum to ya kenan sai a ce ba za a cire masa ba aka ce za a cire masa to haka kenan in ka ce za ka fitar sai bayan sallan asubahi duka da yayi in ka ce za ka fitar yau da dare sai gobe aka yi maka haihuwa ba kafin a san sallar idi matan ka sai ta yi ya kenan saboda haka malamai suka wannan sabanin nasu ya zama rahama ga al'umma gaba daya koko mutum ne ya musulunta da shi ba musulmi ba ne ranar karshe na watan ramadana ko sun yi musulunta to ya kenan babu zakan fi da kai akan sa saboda yau ya musulunta musulunci yake akwai da yanzu ya yarda ya shigo musulunci kuma wannan addini na musulunci akwai ka'idoji daga cikin ka'idojin akwai fitar da zakkan kono to haka shi ma zai fitar da wannan zakka na zakkan fitakai wa yau mata au bi'a fi ma bai na zalika au mata ko ko ya zama to bawa ne ko ko ba bawa bane a mutuwa ne yayi to yau ka mutu yau kuma sai aka ga aka ga nike da sunan wata ta ka kai arga an gama da kai tunda ka riga ka rasu kafin tsayawan wata in watan shawwal din saboda ka babu ko ko ya zamanto bawa ne an sai da shi da kana karkashin kulawan Alhaji Khalifa ne yanzu Khalifa yanzu ya yanta ka to tunda ya yanta ka yanzu wani sabon hukunci ne yanzu yanzu ka fito daga kashin kulawan shi to da ka ba shi bane zai bada zakkan fit da konanka sabon mai gidan nan naka shi ne zai bayar Allah ya sa mu gyara sannan malam yace wa yastahabu ikhraj ana so mutum ya fitar da ita ba'da al-fajr bayan hudowar al-fajr kafin a fita zuwa filin sallah kafin a fita zuwa idi to tambayar da wasu malamai suke yi shin ya halatta a bada a gaggauta ta kafin tsayuwar watan da kwana ɗaya ko kwana biyu ka cire zakan da kai ɗinka bayar to malaman musulunci sun ce ya halatta za a iya ba da zakan kolon a gaggauta ta kafin ranar sallah ɗin da kwana ɗaya ko da kwana biyu suka ce menene fa'idan haka aka ce fa'idan haka shi shi wannan bawan Allah da yanzu zaka bashi ƙa'ida ma talaka aka shi ka ba ko mabukaci ya kashe ka ba yanzu zai samu natsuwa cewa to in dai abin da za a shi ne ranar sallah babu maganar ta da hankali yanzu gashi Allah ya kawo kwana biyu ma kafin sallah an gani ko dama yana daga cikin hikima na shar'antawa shine a kasance mutane daga barin zuwa roko ranar sallah kowa na murna su suna ɗaure ba abinci a gidansu su je wannan gidan da Allah dan san mana abinci su je wannan gidan da Allah dan san mana abinci ko ko allazi wa in a'a aka sha'a ranar sallah rana ne ta farin ciki kowa a gwada ta shi da wannan abincin abu hanifa yana cewa ya juzo takdimiha ala shahr ramadan ya halatta ma a gabatar da ita kafin ramadana shi a wurin sa ba abu hanifa yace misali watan sha'ban na tsayawa ko watan sha'ban ta kusa karewa ta kai sha biyar ko ta kai ashirin ga wata sauran kwana goma kawai sai ka auno abin nike da suna abin hatsinka mulillabi kana da yara guda bakwai ga matanka ga ka to kaga idan ka auna hudu hudu so takwas so takwas ko so tara ai ba karamin hatsi ba ne shi kenan sai ka auna sai ka bashi in ya cinye kafin sannan ya rage na shi ka gani ko eh amma kai ka fitar kuma wannan za ka samu lada saboda da abincin ka ne ma ya rika amfani da shi kenan ya rika yin sahur na azumin wata ramadana kaga ai ko an samu abinci har ila yau imamu shafi yana ganin cewa shi kuma ya ji tagrim min awwal shahr ana cewa ɗaya ga watan ramadana yace ya halatta zaka iya bada zakan fitace ɗin amma imamu ahmad da imamu malik sun taba kan cewa baya halatta ka gabatar da sallan da ke gaban ka baya halatta ka gabatar da ita kafin lokacin ta la yajuz taqdim an waqti wujudi baya halatta ka gabatar da ita kafin lokacin da ta wajaba an ce ranar sallah ne suke waje ba ko aka daga wudowan alfijir to yace ya za a ce ka ba da ita kwana talatin kafin lokacin da aka tsara din shi yana ganin awa ba zai ba zai yi haka ba to inda wasu kwanaki suke tambaya kuma yanzu wa da wa da wa za a ba zakan kono limamu unguwanku za a je a tara mu ko kuma bukaci wasu malamai suka ce kamar maza ba ta shafiya da ɗalibansa sun tafi akan cewa ya halatta a baiwa kowane ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku guda guda guda guda bakwai da ake da ake ba su zakka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil ka guda tara kenan to aka ce wa'annan mutane guda tara su ne yake halatta a baiwa ɗaya daga cikinsu ko ko su din ma in zaka iya rarraba musu ka je ka ba su wannan zakkan fi kai din haka amma wanda daga cikin bayan Allah yana ganin cewa a'a ba lalai ba ne sai an ji an samu kowane ɗaya daga cikin su haka in an samu wasu daga cikin samfurin su to ya wadatar kamar misali a samu talaka za ya ɗauka a bashi a sama wanda yake shi kuma banda talaka a sama wanda yake miskini ne koko ibn sabil ne shi ma ya halatta a ɗauka sai a bashi kace duka ya halatta amma idan ka je ka baiwa wani wanda ya kamar limamin unguwanku an san kuma mawadaci ne ka ɗauka ka bashi to zakanka bai yi ba an gani ko zakan bai yi ba amma idan wannan limamin kuma mabukaci ne ba to shi ke yin halitta za a iya bashi domin shi ma dama yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya ce a baiwa din ka gani ko Imam Nawawi ya kawo a cikin sharhin littafin sa da ake cewa sharhin muhazzab cewa Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Ahmad dukan sun ba da fatawa akan cewa ya halatta a bai wa talar kwara daya lalle sai a bashi kaga ya fita daga cikin talauci na yin waki talaka bawan Allah Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa yajuzu sarfu fitrat jama'a ila miskinin wahid kaga malam yace ya halatta kuma har ila yau mutane da yawa su kawo zakan konan su kawo a tara a tara sai a ɗauka guda ɗaya a ɗauka duka wannan zakan kamar dukkanin layin a zo a tara sai a baiwa mutum kwana ɗaya wannan zama bukaci malam ya ce ya halatta sai da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a akwai ɗan bukana akwai ɗan duba ba domin ai ba shi kaɗai ba ne mabukaci a wannan unguwa an gani ko babu laifi a raba ko da gida uku ne wasu musu ma samu domin su fita daga daga daga cikin talauci din haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idza wa idza ukhrija wa idza akala fitratahu jaz lahu akhdha idza dafa'at ilayhi idan ka fitar da zakan konanka ma'ana ka bada yake da suna zakan konanka ka bayar sai wani shi ma ya aiko maka da nashi malamin shi ya halatta sai ka karba ni na fitar da zaton konona shi kenan makwabci na shi kuma sai aiko min da nashi yace ga zakan kono ne gashi nan na fitar musulunci yace in ka riga ka fitar naka yana rasu zaka iya karba in kana kana cikin mabukata din ke amma in baka cikin mabukata to baya halatta an gani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda yake shahararre ne yana cewa sawmul abdi mu'allaqun bayna as-samai wal ard cewa azumin bawa yana nan rafi a sama tsakanin sama da ƙasa an gani ko hatta yi adi su da fitr har sai in ka ba da zakkan fitta kai har sai in ka firi ka bayar to idan ka cire ka bayar wa idza hatta sadaqa al fitr jara Allah lahu jinahayn sai Allah subhanahu wataala ya sanya wa wannan zakkan fitta kai din fukafukai guda biyu wanda yake kwarran fukafukai ne yadilu bihi ma ila sama'i sabi'a wayannan za su tashi da kai za su tashi da kai har zuwa za ta tashi da wannan wannan zakan da aka sanya ta za ta tashi kenan nake tunan shi afwan da Allah wannan zakan za a sanya mata fukafukai za ta tashi a cikin gidan aljanna har sai ma'abocinta ya rasu ya zo in ya zo sai a haɗa su da wannan zakatun shi don wana muna jan hankalinmu da cewa lalle lalle idan har za ka iya tanadin kayan sallah naka ko na matanka ko na yaranka ko ko a na karan kanka domin ka sa ranar sallah to mafi a'ala shine ka yi tanadin wannan zakatun shirin domin kar ya zama to azumin ka yana rataye tsakanin sama da ƙasa dan wani abu da yake ganin zamu iya dauka kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ba shehunan mu da malaman mu gabaki ɗayan su gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu tariri Allah ya amfana zuriyar su jagoran mu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya Allah ya kara musu jagoranci Allah ya amfana zuriyarsa Allah ya cigaba da amfani da shi wurin shi da al'umma media team na mu da suke kaiwa da komowa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara karɓar su ya saka musu tariri ko da kai jimin kallon mu da kuma sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wataala يوم دوكيان والبركة يقوم ساكا مكون عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله